alaihi wasallam wato ɗan gata ne a wurin Allah subhanahu wataala amma shi ma sai da magagin mutuwa wato ni ta shafe shi mana yace hatta ya kirja minar duniya naqiyan har sai ya fita a cikin duniya tsaftatacce minar zunubi daga zunubi wa hazihi ni'matu to wannan fa ni'ima ce li'anna al'azabad duniya ahwanu min azabil akhirah domin azabar duniya ita ce mafi sauki akan azabar mai lahira duk wani abin da mutum zai sha na wahala a duniya in an kwatanta shi da na lahira bai wuce ka tsoma allura a cikin teku ba tun da ya wutar duniya sai da Allah maɗaukakin sarki ya kasa wutar jahannama kashi saba'in sai ya kawo kashi ɗaya wato duniya ya ajiye da ita mutane suke dafa abinci idan ka je gidan rodi kaga an narka karfe ya yi jajjajir to ɗaya ne bisa saba'in na wutar lahira idan ka ga wani ya rungumi transformer ya yi kaca-kaca to ɗaya ne bisa saba'in na wutar lahira idan ka ga gobarar fetur ta tashi ta kone mutum ya zamo gawashi ko ya zamo abin nan ne ne ban sunansa gawayi to ɗaya ne bisa saba'in na wutar lahira da Allah ya raba ta kashi saba'in sai ya kawo ɗaya duniya sauran sittin da tara sai ya barwa wutar jahannama wato kayanta kenan idan mutum zai kwatanta da masifu ko bala'ai ko waɗansu jarrabu da yake haɗuwa da su a duniya idan ya kwatanta su da azabar da Allah maɗaukakin sarki zai musu wato zai masa a lahira sakamakon zunuban da yake aikatawa to sai ga cewa bala'an duniya ba komi bane ba shi yasa anan Sheikh Usaimin yake cewa li anna azabad dunya ahawun min azabil akhirah domin cewa azabar duniya ita ce mafi sauki akan azabar lahira lakin sai dai cewa idza arada Allahu bi abdihi sharran idan Allah yana nufin wani sharri ya samu wato bawa am hala anhu sai Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa wasta darajahu sai Allah madaukakin sarki ya masa wato istidraji shine talala kiwon ragon layya wa adara alaihi ni'ima sai kuma Allah madaukakin sarki din ya yawaita masa wato ni'ima kaga yau ta ban ta gobe daban ta jibi daban ta gada ni'imomi ga sunan da mabambanta wada wada fa'a anhu niqam sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ture masa wato sharri ko anniƙiman wato azaba hatta ya tsara har sai wannan mutum ya wayi gari ya zo yana nishaɗi wa ya fara farhan sannan ya zo yana wato jin daɗi ko yana murna wato murna mazmuman bima an amallahu bihi alaihi kuma alhali yana mazmuman wato abin zargi dangane da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi a kansa me yasa saboda daga ƙarshe wannan ni'imar za ta koma ni'ima ne duk wata ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa bawansa a duniya idan wannan bawan bai yi kokari ya bi Allah a rayuwarsa ta duniya ba to wannan ni'imar a lahira wato za ta koma wato ni'ima ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mudura fiha fa fasaqu fiha fa hatta alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira Allah yace idan muka yi nufin halakar da wata al'umma sai mu umarci masu jin dadin wannan al'ummar da shugabanninta wajen tsaye da adalci da bin Allah madaukakin sarki amma sai su kunnan wato uwar shegu su bin dokokin Allah subhanahu wataala Allah ce fa dammarnaha tadmira sai mu dirkake wannan al'ummar wato dirkakewa sai Allah madaukakin sarki ya musu kamun kazarmi kuku kamar yanda yace me falan ma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta farihu bima utu akaznahum baktatan fa izahum mublisuna a lokacin da mutane suka kyale abin da aka yi ta musu na nasiha cewa abu kaza babu kyawu abu kaza sako ne sai suka yi kunnan uwar shegu Allah maɗaukakin sarki idan ya niyyar kama su da azaba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙyale su. Ba zai musu wato wani ɗan tambihi su gane laifi suke ba, kamar yadda ya ce zaharar fasadu bilbardi wal bahari bima kasaba da aidin nas li ziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'una. Allah ya ce abin nan ban sunansa masifa ko fasadi ya bayyana fil barri akan tudu wal bahari da kuma cikin kogi bima kasabat aidin nas saboda abin da hanayen mutane suke aikatawa lizikahum ba'dan ladzi amilu domin ya dandana musu shashin abin da suke aikatawa la'allahum yarji'una mai yuwa ne da su koma zuwa ga Allah dan yana daga cikin ibtila'at wani sa'ilin Allah yana jaraban bawa la'alla saboda waɗansu kurakuransa dan ya gane laifinsa ya koma zuwa ga Allah to su waɗannan Allah maɗaukakin sarki ba zai yi alatin ɗinsu ba don su koma zuwa ga Allah sai ya buɗe musu ƙofofin taskokin arziki hatta farihu bima utu har sai sun dinga yin farin ciki cikin abin da Allah madaukakin sarki ya basu Allah ya ce a kazinahun baktatar sai mu kama su kamu ɗaya fa'izahun mobili suna sai su wayi gari su zama wato mi fallashe su wato iji Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa anan malam ya ce, wa ya farahu farhan sai farin ciki farin ciki sosai bima an amallahu alaihi dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ni'ima a kansa wahina izin yulaƙi rabbahu wa huwa magamurin bisayi'a. a lokacin sai ya haɗu da Ubangijinsa yana narke wato da aikata wato saɓo, fayu a ƙibu bi hafil akira, sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a masa uquba sanadiyar wannan aikata saɓon nasa wato a lahira. Ai Allah ba azzalimi bane ba zai azubtar da bawa ba bawa bai saɓa masa ba. Da haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kaddara wato azabtar da shi ko kuma ya kaddara masa azaba a lahira to wannan bawan wato bai bi ba bai bi wato dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ba, ya ce wa'ala, an na mantalan mahasawa ba, hana alaihi bala cewa duk wanda aka ba shi wato sakamako ko kuma ban sunansa wanda ya hangi wato sakamako yake ganin abin da zai samu wato a lahira to hana alaihi bala, to bala'i wato zai sauƙi a gare shi wato ba zai ga girman bala'in nan ba. waƙadis ta sha'ara zalika salafu na tsari haƙiƙa ya zamo wato shi'ar ko kuma alamu ga magabatanmu wato na ƙwarai daga cikin magabata na ƙwarai su wannan ba wani abu ne wato a wurinsu ba don Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su suna ɗaukan bala'in ba a bakin komi ba ne ba hatta idan waɗansu daga cikin salaf masu kaga kwana biyu kwana uku kwana hudu wani abu na ibtila'at bai same su ba sai su dinga ji a ransu tamkar cewa Allah yana musu istidraji ne wato yana musu wato talala sai ya ce faqad warada haqiqa ya gangaro anna ibrahim al-maqari wani ne daga cikin salaf ana kiransa ibrahim al-maqari yake cewa lamma rafas lamma rafasat rafasatul bagalatuhu a lokacin da bagalatuhu wato alfadarinsa ta kada shi fakasarat rijilahu rijiluhu wato sai kafarsa ta kare qala li sahibihi wato sai ya ce wa abokinsa ko abokin tafiyarsa laulal masaibud dunya ba dan masifu da ake jarraban mutane a duniya ba to quddimna ala allahi mafalis da an gabatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fallasassu wato waɗanda za su je gaban Allah a mazannin waɗanda suka mi masu asara sai a je saboda in masifin da ake jarraban bawa da shi a duniya shine yake zamowa sanadiyar kankaran mi zunubansa a babin misali to ba dan masifin da Allah yake jarraban bayi da shi ba da sai mutane su je gaban Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya kama su dubu-dubu da aikata mi sako saboda mutane ba duk yanda mutum ya kai da salaharsa bai isa ya kubutar da kansa daga aikata mi sako ba Allahumma illa sai dai sakon wani ne wato ya fi mi wato na wani wato ababin musali malam cewa min tamamin rahmatullahi wa ilmihi wa hikimati yana daga cikin cikar rahamar Allah madaukakin sarki da iliminsa da kuma hikimarsa annahu yasuqu ila abdihi bala cewa Allah maɗaukakin sarki yake korowa wato bawansa wato bala'i li ya hadiyahu domin Allah maɗaukakin sarki ɗin wato ya shirya da shi wa mai hisahu domin Allah maɗaukakin sarki kuma ya kankare masa zunubansa wa yukaffiru ko wa mai hisahu domin Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi wa yukaffira zunubahu domin Allah maɗaukakin sarki kuma ya kankare masa zunubansa wa yarfa'u darajatahu domin kuma Allah maɗaukakin sarki wato ya ɗaga wato darajarsa wa ya zidu hasanatihi domin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa kyawawan ayyukansa fa huwa subhanahu a'lamu bi muslihati to Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani dangane da abin da yake wato maslaha wato gabayinsa abin da yafi dacewa wato gabayinsa kenan yana daga cikin hikima ta Allah maɗaukakin sarki dangane da bayinsa wato ya jarrabe su ya ga wane ne zai yadda da jarrabar da Allah maɗaukakin sarki ya masa da wane ne kuma ba zai yadda ba. Gaba ta gaba sai take cewa almasa'ib ko yake cewa almasa'ib tukaffiru zunub cewa masifu suna kankara wato zunubi wal ihtisabu yazidu fil ajr sannan kuma neman ladan wannan masifar a wurin Allah yana ƙara wa mutum wato mi wato yana ƙara masa wato lada shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matan nan da take cikin kabari ko afon yake same ta wanda take zaune a gindin kabari tana ta kuka saboda wani nata ya rasu manzon Allah ya ce mata isbiri wahtasibi ki hakuri ki nemi lada a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah ya faɗa idan mutum ya je taziya a wanda aka masa mutuwa sai ya ce masa isbir wa hatasib cewa kai hakuri ka nemi lada a wurin Allah ya gafirullahu mautaka Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mamacinka wannan shine sigar da taziya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar menene daman shine at-ta'ziya shine tasbiru ahlil mayyit ko tasbiru ahlil mayyit shine hakurtar da iyalan mamaci ka je ka hakurtar da su ka ce ku yi hakuri dangane da abin da kuka rasa sannan kuma ku nemi lada a wurin Allah kada ku gajiya wajen neman lada a wurin Allah subhanahu wataala to bayan Allah madaukakin sarki ya jarrabu bawansa da masifa za ta zame masa sanadiyar kankarar zunubansa sannan kuma idan ya nemi lada a wurin Allah ya zidu fil ajab wannan neman ladan a wurin Allah wato zai ƙara masa wato lada ƙara shek Muhammad bin Usaimi shi ma dai garkashin wannan gabar wato shek Usaimin yana cewa fa iza fa iza usibta bi ma'siyati duk sa'ilin da aka safe ka da wata masifa fala tazunna أن هذا الحم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك kada ka yi zaton cewa wannan cewa bakin cikin wanda ya zo maka ko kuma wannan al'alam wato wannan raɗaɗin jin zafin masifar da ta same ka kada ka yi tsammani walau na shauka ko da da ƙaya ce ta soke ka la ta zunnu annahu ya zahabu sudan kada ka yi tsammanin cewa zai tafi wato banza kawai babu wani abin da zai biyo baya mutum yana tafiya sai kaya ta dan soke shi ko ɗancin naka ta cije shi ko wani abin da ya kama da haka kare ya tsammanin bakin cikin cizon cinnaka ko bakin ci ko kuma zafin cizon abu wannan sukar wannan kaya cewa zai tafi a banza cewa ba zai taba tafiya mi ba wato a banza ba shine sudan yasa Allah ya ce ayasubul insanu an yatruka sudan yanzu dan adam yana tsammanin an halice shi ne sudan haka kawai a banza sagaga yayi abin da yake so to shi ma wanda wannan abin ya same shi kar ya tsammanin cewa hakan zai tafi a banza ko zai tafi sagaga sai ya ce bal sayu'awwidu anhu alkhayra minhu da sannu za a musanya masa abin da yake alkhairi akan wannan zafin radadin ciwon ko kuma akan wannan bakin cikin da ya same shi menene sai ce sata hudu anka zunub kamata hudu kamata hudu shajara cewa da sannu zinubanka da su zube a tattare da kai kamar yanda bishiya ta hudu shajara warqaha kamar yanda bishiya take zubar da mi wato ganyayyakinta yanzu idan ka samu bishiyar ce idan ta bushe sai kaga in ka zo ka sai kaga duk ta kade sai tsumangu wato a jikinta to yanda ganyen bishiyar da yake bushewa bishiyar take zubar da shi to shi ma haka wannan masifa ɗin wannan zafin raɗaɗin masifa ɗin yake zubar wa mutum wato zunubansa kamar yadda bishiyar nan take zubar da ganyenta sai ce wa haza min ni'imatillah wannan fa yana daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki wa iza zada insanu ala zalika saba hakan idan kuma mutum ya ƙara a bisa ya ƙara da haƙuri a bisa haka sannan yayi ai itisabil ajr yayi haƙurin ne ba dan komi ba dan neman lada a wurin Allah to kana lahu hazal ajr wannan ladan ya kasance a gare shi sai ya ce fal masaib yakunu ala wajhaini to ita masifa ko masaib wato masibu takunu tana kasancewa ne ala wajahaini a bisa wato fiskoki guda biyu na farko daga ciki tarazan idza usibal insan wani lokacin idan aka jarrabi dan adam da wata wato masifa tuzkaru ko minane tazakkara ajar sai ya tuna lada wa saba sannan ya nemi ladan a wajen wa saba hazihil masifa ya nemi ladan wannan masifar a wurin Allah alallahi a wurin Allah to fa yakuni fiha fa'idatani to sanadiyar wannan masifar zai samu fa'idodi guda biyu duk wanda ya tuna wata masifa wanda aka jarrabe shi da ita sannan sai ya nemi ladan masifar a wurin Allah to sanadiyar wannan yana da waɗansu fa'idodi guda biyu abu na farko shine takfiruz zunub wato za a kankare masa zunubansa abu na biyu kuma wa ziyadatul hasanat wato za a ƙara masa kuma ladan kyawawakin mi ayyukansa duk wanda ya wannan abin yana da mi za a kankare masa zunubansa kuma za a ƙara masa wato lada abu na biyu shine wataratan yaghfulu an haza wani sa'ilin kuma yana gafara akan haka ya tuna girman ladan da za a bashi kuma sannan ya nemi ladan a wurin Allah la'alla sai shaidan ya mantar da shi ko abin da ya kama da haka fa yadiqu sadra sai kirjinsa sai ya kunci ya zamo yana cika yana batsewa yana jin bakin ciki dangane da asarar da ya ko abin da ya kama da haka wa ya gafalu an niyyatul ihtisab kuma ya sake gafala da niyyar neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan masifar da ta same shi an shine wal ajru ala Allah da neman lada a wurin Allah to fa yakunu fi zalika takfirun li sayyi'atihi hakan in sai ya kasance masa sanadiyar kankarar wato ni kurakuransa ne a babin misali duk da ya manta kirjinsa yana zafi don gane da wannan matuƙar da bai faɗi mummunar magana akan asarar da ta same shi ba ya manta bai nemi lada a wurin Allah ba ya manta bai tuna girman ladan a wurin Allah ba duk da haka Allah madaukakin sarki zai kankare masa mi wato munanan wato ayyukansa sanadiyar wannan ibtila'i in ma ya nuna cewa damuwarsa in ma bil lisanin nuduk ko bil lisanin hal kamar yadda Allah ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akminan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram Allah ya ce kaga dan adam idan ubangijinsa wato ya karrama shi ya masa ni'ima fa yaqulu rabbi akramani sai ya dinga cewa ubangijina ya karrama ni ubangijina ya ɗaukaka ni sai ya ce wa amma iza mabtalahu amma idan ya jarrabe shi faqaddara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa yayi shi talaka ko mai karamin samu fa yaqulu rabbi ahanani sai ya dinga cewa ubangiji na yani wato ubangiji na wato ya walakanta ni to wannan cewa ko mutum ya faɗe shi da lisanin hal ko ya faɗe shi da lisanin nuqib a babin misali hakan din zai jawo masa wato ni fushin Allah subhanahu wataala a babin misali sai ya ce wa iza waqa'a lil'abdil ma'asiya, duk sa'ilin da wani alma'asiya wato saɓon Allah ya auku ga wani baya, wani bawa, falyata zakkar to ya tuna an Allah lalle Allah rahimu cewa shi Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne, ai, arhama min ummi bi waladiha, shi Allah rahamarsa ta fi ta uwa dangane da wa ɗanta. Shi yasa yana daga cikin sunayen Allah ar-Rahman ar-Rahim. in an ce ar-rahman shine mai rahama wanda rahamarsa ta yalwaci kowa da kowa a duniya shine ar-rahman ar-rahim shine mai rahamar da take banta ga bayinsa muminai a lahira wannan shine bambancin tsakanin ar-rahman ar-rahim rahamar ar-rahim ba kowa ne yake samun ta ba sai muminai a ina a lahira ita kuma rahama ta ar-rahman kowa da kowa ma zai iya samun ta wato a duniya da wanda musulmi da wanda ba mi ba wato ba musulmi ba to shi yasa anan take bada shawara duk sa'ilin da bawa wata masifa ta same shi shine waqa alaihi musiba wata masifa ta same shi to falliyata zakkar ya tuna anna Allah lalle Allah rahimu shi Allah mai rahama ne arhamu min ummin bi waladiha rahamar Allah ma ta fita uwa da wa danta sannan alimun Allah madaukakin sarki wato masani ne bi ahwali ibadihi dangane da halayen wato bayinsa hakimu sannan Allah madaukakin sarki mai hikima ne fi ma ya kadihi cikin abin da Allah din yake hukunta shi wa ya kaddirahu sannan kuma da abin da Allah yake kaddara shi cewa Allah madaukakin sarki mai tausayi ne wai ba rashin tausayi ne yasa wannan masifar ta same shi ba kuma Allah alimun masani ne ya san halin da bawan yake sai ka ga wani Allah ga talauci ga jinya ai Allah ya san halin da yake ciki amma ya tarrabe shi da jinya bayan mi talauci sannan Allah madaukakin sarki ya kasance hakimu cewa mai hikima ne a iko irin abin da Allah ya hukunta tun fil azal ya kaddari cewa jinya za ta same shi tare da mi wato talauci din ba dan komi ba dan Allah madaukakin sarki wato mi shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin yace kuma wal yastahdir qaulallahi ta'ala sai ya dinga haralto da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa asa an takrahu shay'an mai yiwa ne ku kyamaci wato wani abu wa huwa khairul lakum alhali wannan abin alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an mai yuwa ne wato ku so wani abu wa huwa sharrul lakum alhali wannan abun wato ni sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani alhali ko buku ku buku sani ba ba kowa ne yake son wato ibtila'i ba ba kowa ne yake so masifa ta same shi ba to wani sa'ilin idan ibtila'in ya same shi wato iftibar aka jarraba shi ko masifa ta same shi wannan masifar sai ta zame masa mi alkhair shi kuma abin da yake ganin cewa alkhairi ne a nasa zaton yana fatan Allah ya bashi ko abin da ya kama da haka shi kuma wannan abin sai ya zame masa ni can a rayuwarsa ba don komi ba saboda bai san wannan ba ilimin sanin haka ya keɓanci Allah ne subhanahu wata'ala shine masanin mi gaibi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum wato wa antum la ta'lamuna yanzu zaka ga wani yana ta neman wani munsif wani matsayi la'alla munsif siyasi wato matsayi na siyasa ya zama ko wani rex ko wani dan takarar wani abin da ya kama da haka na Allah kuma wannan shine zai zama sanadiyar boransa ga Allah subhanahu wataala da Allah ya zama ko wani matsafi ko ya zama wani dan luwadu ko ya zama wani mazinaci ko gashi nan dai mabambanta sai ya zama ya zame masa sanadiyar mi halakarsa a rayuwarsa ta mi ta duniya ya je gaban Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya mi wato ya azabtar da shi a babin misali yace wa inda izin a wannan lokacin yaɗama annu kalbuhu sai zuciyarsa wato ta samu wato nutsuwa wayan sharahu sadarahu ƙirjinsa kuma ya yalwata wa ya fi huzunuhu sannan kuma huzunuhu wato damuwarsa wa ya fi wato ya ɓuya wa hammuhu da kuma wato ɓacin ransa ƙada shek muhammad bin usaimin shek usaimin yana faɗa innal imanin abd lalle imanin bawa bi ilmin lahi wa hikimatihi yana tare da ilimin Allah da kuma mi wato hikimar Allah maɗaukakin sarki yassal zimul aqimaninati attama cewa idan imanin bawa ya zamo tare yana ji da ilimin Allah cewa duk abin da yake tattare da shi akwai sanin Allah sannan akwai kuma hikima ta Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da yake samunsa. To a wannan lokacin ne ya salzimu ɗimanina a tama, a lokacin ne zai lazimci wato nutsuwa wacce take cikakkiya, lima hakama bihi, don ko lima hukima bihi minal ahakam dangane da abin da aka hukunta masa daga cikin hukunce-hukunce kauniya wato na duniya. wa shar'iyya da kuma hukunce-hukunce wato na shari'a wanda Allah maɗaukakin sarki wato ya hukunta masa shi ne sai malam yake cewa bisuduri zalika anmi an ilimi ya ji a ransa hakan ɗin yana faruwa ne an ilimin wato daga ilimi wa hikimatin da kuma wato hikima ta Allah maɗaukakin sarki fa ya zula anhul kalak sai alkalak wato tsoro na zuci fa ya zula anhu sai ya kau a tattare da shi ko kala'un nafsi wato tsoro wato na rai wato sai ya kawo wato a jikinsa wayan sharahu sadarhu sannan kuma sai kirjinsa wato ya yi mi ya buɗe duk wanda yake ji a ransa babu wani abin da zai same shi face da izinin Allah da hikima ta Allah madaukakin sarki shi ya riga ya huta shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da waɗanda suke kokari sai sun raba miji da mata yake cewa wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai ya ce mi wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah suna sani dangane da abin da za su raba miji da mata wato na sihiri sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah bisu isa su cutar da komi da wannan sihirin nasu ba sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wata'ala ke yasa saboda irin wannan neman Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam suratul falaq da suratul wato mi nas sanadiyar sihirin da labid ya masa saboda surori ne guda biyu da suke koye suke mi ko idan bawa ya rike su zai rabu da shururul wato kariji da kuma shururul dakili menene sharrori wato na waje waɗanda sharrorin da za su iya samun mutum a waje da kuma sharrorin da za su iya samun mutum a cikin ransa saboda suratul falaq idan ka karanta ta Allah madaukakin sarki ya koyar da manzon Allah ne ya nemi tsari da dukkan ababen da suke bayan mi kasa wanda yake iya wato kallon su da ya ce masa kul ka ce ya kai manzon Allah kul a'uzu a'uzu wato ina neman tsari bi rabil falaki da ubangijin safiya waɗansu suka ce alfalaki safiya waɗansu suka ce alfalaki shine wato laili ala ayatu halin waɗansu suka ce alfalaki wato shine wato kwaya duk ina neman tsari da ubangiji kowanne ka ɗauka ka ce safiya ko kwaya ko dare dukkansu ba Allah ne ya halicce su ba to kul a'uzu bi rabil falaki to dangane da mi kake neman tsari daga ubangijin safiya sai ya ce min sharri ma kalaka daga sharrin dukkan abin da ka halitta duk wani abin da Allah ya halitta shi ma'abucin sharri to ina neman tsarin Allah daga gare shi shine min sharri ma kalaka wa min sharri gasiqin izami waqaf da kuma sharrin dare iza waqaba wato idan ya fuskanto waɗansu suka ce wa min sharri gasiqi daga sharrin masu cutarwa da daddare wato idan sun fito suka ce ai duk wata dabba ko wani mutum mungu ko wani wane ne ko shaidanin aljani ne da daddare suke fitowa to wa min sharri gasiqin wai ba sharrin daren kadai ake nema ba idan ya fuskanto ba sharrin abin da yake bayyana a cikin daren idan ya mi idan ya fuskanto idan daren ya fuskanto yanzu da daddaren mungwayen macijai suke fitowa kunamai in an yi zafi da daddare suke fitowa cinnaku da daddare suke fitowa kai yan fashi ma da yaushe suke fitowa da daddare to ka ce wa min sharri gasikin iza wa qaba da sharrin abin da dare ya kunsa idan charan wato idan daren wato ya fuskanto sai ka ce wa min sharri hasidin da sharrin waɗanda suke wa min sharri nafasati fil da kuma sharrin wato mata masu yin sihiri masu tofe-tofe fil uqad wato a cikin mi kulle-kulle waɗanda suke irin ƙulle-ƙulle a tofa a tofa duk dai sharin waɗansu masu sihiri waɗanda za su yi bawa sihiri a babin misali to yana neman tsari da su sai ya ce wa min sharri hasidin iza hasada da kuma sharrin mai hasada wato idan yayi hasada saboda manzon Allah ce kullu zu ni'im kullu zi ni'matin mahsud duk wani ma abucin ni'ima abin yi wa mi hasada ne in Allah ya maka ni'ima wallahi kana da ma hasada in ma ka san shi in ma baka san shi ba amma dai yana da mahassada saboda manzon Allah ba zai faɗa abin da ba mi ba ba haka yake ba to ka nemi tsarin Allah to haka ita ma suratul balsuna to wannan kun ga tana koyar da mutum ya nemi tsarin Allah ne daga sharrin abin da yake mi mabayyani wanda yake bayan ƙasa to ita kuma suratul nasi tana koyar da mutum ne ya nemi tsarin Allah daga abin da yake ɓoyayye ko kuma abin da yake shiga cikin rai na wasu wasi shine kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari daga mi da ubangijin mutane malikin nas shine mamallakin mutane wanda ya mallake su ilahin nas shine abin bautar mi mutane sai ya ce mi min sharri waswasil kan nas daga sharrin mai waswasi din nan waye mai waswasi shine shedan alkannas wanda idan an ambaci sunan Allah yake jinkirtawa shi shedan duk sa'ilin da aka ambaci sunan Allah baya zama a wajen guduwa yake ko ba mai kiran sallah idan yana kiran sallah manzon Allah cewa ce ba shedan fita yake yi abu da yana tusa sai ya tafi bangon duniya ba tukunne je ya dawo haka idan ya dawo idan aka fara tayar da ikama nan ma sai ya sake mi fita sai an fara sallah ne sai ya dawo ya dinga shiga tsakanin mi sahu sahu yana sa wa mutane wato waswasi in ba manta ba mun karanta a cikin sifatu salatin nabi cewa wani bawan Allah ko wani sahabi ya zo yana faɗa wa manzon Allah daga ya kabbare sallah sai wasu wasunsa wato ya yawa sai manzon Allah ya ce wani shaidani ne wanda ake kiransa kanza da haka yayi tofi yayi ta'awuzi sau uku ya tofa ta gefen mi hagun dinsa yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to a'udhu billahi minash shaitanir rajim to a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kenan waye mai waswasi a dan adam shine shaitan to min sharril waswasi daga sharrin mai waswasin nan alkannas wanda idan an ambaci sunan Allah yake jinkirtawa To daga cikin masu wasuwasi ɗin nan minar jinnati daga cikin aljanu wannasu da kuma mi mutane. A cikin aljanu akwai shaidanu a cikin mutane su ma akwai mi duk mutum ya nemi tsarin Allah da su a babin misali. Sai kaga al'amura da yawa wato sun takaita wato mi a gare shi. Addu'a tana da tasiri a rayuwar mi bawa, amma dai mutum bai isa ya tsallake wa kaddarar da Allah madaukakin sarki ya kaddari za ta ni ba za ta same shi saboda Allah madaukakin sarki ya rubuta ta fil azal cewa abu kaza abu kaza wato zai samu ni wato zai samu wani ababun misali mun fahimci mana mana yake cewa abin nan almasail wato waɗansu mas'aloli da ya kawo ta wato a hashiya ko ta kawo su a hashiya take cewa almas'alatul ula wato mas'ala ta farko a qasamun nasu inzal masaib shine rabaraban mutane a yayin da masifa take samun su tace annasu ko kuma annasu halul masifa ala arba marati cewa mutane a ha a lokacin da masifa take samun su suna kan waɗansu matakai wato guda fuɗi na farko an ya kuna bi kalbin ka an yaskuda ala rabbihi cewa na farko zaka samu mutum a ransa kaman yana yin fishi ne da ubangijinsa yaktazu mimma qaddara Allahu alaihi sai ya dinga yin fishi ya dinga bata rai algais shine wato damuwa dangane da abin da Allah madaukakin sarki wato ya hukunta a ransa wani ɗabi'arsa kenan na biyu kuma yace an yakuna bil lisan wani sa'ilin kuma sai kaga cewa mutum da harce ne yake nuna damuwarsa dangane da abin da aka same shi wato na masifa sai kaga cewa ai mukan duniyar na rakowa muka yi ko abin da ya kama da haka ka ji dai mutum da yana faɗan wata munanan maganganu na gaira ba dalili ko kuma idan iska ta taso ta masa ta'abi sai ka ga yana tsinewa iskar ko abin da ya kama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato zaki mi iska yace la tusabbu riha wato kada ku zagi wato mi iska sai ya ce fa inna ha ma'amura domin ita ita ma abun mi umarni ne sai ya ce idan kuka ga abin da kuke kyama sai ku ce mi ko kuma idan kuka ga iska ta taso ku ce Allahumma inna ku Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma ursilat bi a wata ruwayar kira haka sai kaga wani yana zagin zamani saboda yanayi manzon Allah ce la tusabbu dahara ko Allah madaukakin sarki yake faɗa a hadisul qudsi cewa la tusabbu dahra wa ana dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wan nahara cewa ku daina zagin zamani domin ni ne zamani al'amura suna hannuna ne uqallibu al-layla wan nahara ni nake juya dare da mi da wuri duk abin da ka samu na canjin rayuwa Allah ne ya canja shine shine yuqallibu al-layla wan nahar Allah ne madaukakin sarki sai duk wanda ya zagi zamani wa ya zaga Allah ai ba zamani ne yake zuwa da canjin al'amura ba wa yake zuwa da canjin al'amura Allah subhanahu wata'ala shine yake zuwa shine take cewa na biyu an yakuna bilisani kad du'a'i bil wailin was subur kaman mutun kaji yana yin addu'a a kansa wailin wato halaka ni kan na halaka ko abin da ya kama da haka was subur da kuma wato didde shi ma wato halaka din ne sai kaji dan masifa ta same shi kaga wani yana ta damfe yana ta ihu yana ta dukan kirji da wane ne da wane ne sai ce an ya kuna biljawari wani kuma sai kaga yana aikata wato abin ne biljawari wato da gabansa kallaɗa mil kudud kamar ya dinga marin wato kuncinsa a babin misali wa shakil jiyu ko kuma ya kama wuyan rigarsa ya yaga a babin misali wanne tafi shi'ur ko kuma ya dinga gama gashin jikinsa yana tsitsinkewa saboda Allah madaukakin sarki ya kaddari wata musifa mi ta sake shi sai ta ce wa yadkhulu fihi kasarul awani ko kuma kaga wani kai ya dauki wani doka wani karfe yana ta doke doken kwanika a cikin gida ya doke wancan bencin shine al'awan wato jam'i na imi abin nan ban sunan sa ina wato kwanika wa minane wa takribu da'am ko ka samu an jera abinci ya je yana ta rurrushe su yana ta caccankan kwanika duk wannan sai ya ce wa haza martabatul haram wannan dukkan su wato haramun saboda mutum yana nuna fushinsa da abin da Allah maɗaukakin sarki yami ya jarrabe shi da shi kuma ko da hausawa ma ai suna rubutawa a bayan motarsu ba a fishi da mi ba a fishi da yin Allah wanda ya fishi da yin Allah ma yayi mi yayi aikin banza a babur a ban sunansa wato a rayuwarsa to waɗannan su ne maratib guda uku ko guda hudu da ta kawo abu na ƙarƙashin maratib wato na farko ko abin da ta kawo kenan shine as-sakadu wa hiya ala anwa'u wato mutum ya fishi tufijin kuma ya bambanta kowa da irin nasa fushi din a babin misali ko wani yayi da zuciya ko wani yayi da harce ko wani yayi da gabansa duk wannan kuma haramun ne to hali na biyu shine asaba wato shine hali na biyu dangane da masifa da take samun mutane akwai asabar wato hakuri shine fayara anna haza shay'un saqilun alayhi cewa ya dinga ganin wannan abun wato ya nauyaya a kansa wannan masifar ta masa wato nauyi a babin misali lakin na hu sai zai cewa shi ya tahammalahu amma zai iya ɗaukan masifa duk da nauyinta wa huwa yaksiruhu ko wa huwa yaksiru uqu'u fihi sannan kuma yana samun wato rauni wato wajen ɗaukansa walakin yahmihi imanuhu min as-saqat sai dai imaninsa yana kare shi wato wajen yin fushi ba zai yi fushi ba saboda ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala falaisa wa ƙu'uhu wa adama husawa cewa da aukuwa wannan abin nan masifa da rashin aukuwarsa shi a wurinsa ga baki ɗaya inda hu wato a wurinsa sawa'un wato daidai ne wa haza wajibun to ya ji a irin wannan wato wajibi ne la'an Allah ta'ala amara bis sabar domin Allah madaukakin sarki yayi umarni da hakuri fa kala sai yace wasbir ko wasbiru inna Allah ma'as sabiri ku yi hakuri lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu mi hakuri a babin misali sannan hali na uku shine arrida cewa wani zai iya yin hakuri sannan kuma bayan yayi hakuri din kuma zai yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi yace bi an yardi al insanu bi musiba shine mutum ya yarda da wannan musiba din bi haisu ya kunu wujudiha wa adamiha sawa ta yanda zai ji a ransa da samuwar wannan masifa da rasinta ga baki ɗaya wato sawa'un wato daidai ne a gare shi fala ya shukku alaihi wujuduha cewa samuwarta ba za ta tsananta wato a gare shi ba wala mi wala ya tahammalu minana wala wala ya tahammalu laha hamlan saqilan sannan kuma ba zai dauki wato wani kaya mai nauyi a kansa ba ya ji masifar ta zame masa kaman wani dutse a kansa ba zai dauke ta ne ya wurgar da ita ji ba komi bane ba a rayuwarsa fa hazihi mustahab to wannan abu ne fa wanda ake so sai ababun misali abu na uku shine ashkur cewa bayan masifar ta riga ta same shi to ya nuna godiyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya ce shukurullahi ala masifa shine ya gode wa Allah madaukakin sarki a bisa wannan masifa din wa huwa a'lal maratib shine kuma wato mafi daukakar mi maratib ijwato ijwato ita shaika a babin misali tace walizalika anna shukurallaha domin cewa gode wa Allah madaukakin sarki alama asabahu dangane da abin da ya same shi minal masiba daga cikin musifa haisu arrafa a lokacin da ya fahimta anna hazal masiba a lokacin da ya fahimci wannan masiba sababin fi takafiruz zunubi cewa sababi ne wato na kankare masa wato zunubansa wa rubbama sau da yawa ma li ziyadatil hasanatihi sau da yawa ma ana ƙara masa wato ladan kyawawan ayyukansa ne saboda idan yayi mi yayi hakuri ko kuma ya gode wa Allah dangane da wannan masifar da ta same shi a babin misali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace ajaban li amril mu'min ba min ba makin wato al'amarin wato mu'mini sai manzon Allah yace inna amrahu kullahu lahu kayr lalle al'amarin mu'mini gabaki ɗayan sa alkhairi ne sai yace walaysa zalika li ahadin illa al mu'min ba kowa ne yake da wannan abun ba wato sai mu'mini yace wa in asabatu abin sarra shakara duk sa'ilin da abin faranta rai ya same shi shakara sai ya gode wa Allah fakana kairan la sai wannan godiyar tasa sai ta zame masa alkhairi sai ya ce wa in asabatu darra idan kuma abin cutarwa ne ta shafe shi sabara sai ya haƙuri fakana kairan la sai wannan haƙurin nasa sai ya zame masa wato alkhairi sai ya ce wa laysa zalika li ahadin illa al-mu'min sai sake maimaitawa ba kowa ne yake samun haka ba wato sai mu'min an samu hadisi daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min musibatin tusibu muslim babu wata musiba da za ta samu musulmi illa kaffara Allahu biha sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa wato zunubansa sanadiyar wannan masifa din hatta shaukatun tashukku har ma kayar wato da za ta mi da za ta soke shi wato ababin musali cewa Allah madaukakin sarki zai kaddari wannan abin ya zama sanadiyar kankarar mi zunubansa a babin misali sai mas'alatu salisa wato mas'ala ta uku karkashin wannan sai yake cewa kanatul aisha aisha matar manzon Allah ta kasance ta'muru bil bil talbina lil mariri wal mahzun tana umarta cewa idan aka samu mutumin da yake mara lafiya ne ko mutumin da yake fama da bacin rayi wato a basu wato talbina me wannan talbina din wani abu ne suke yin sa da gari da zuma a kwaɓa gari sai a yi sa masa wato zuma wani sa'ilin kuma dibino ne suke markaɗa shi sai a sa masa wato zuma wato a cikinsa kamar a yanzu ne ka ce a samu wani gari ko a samu ko ka ɗauka ka ce yogurt ko abin suka ce fari ne sal kamar madara ce yasa aka ambace shi ma da talbina daga allabar cewa tana umarta cewa idan an samu mutumin da yake ba shi da lafiya ko kuma aka samu ban sunansa mutumin da yake da ɓacin rayi sai ta ce a bashi wannan talbina ɗin ya sha me yasa domin ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa altalbinatu mujammatun lil fuadil marid cewa altalbina ita wannan talbina din mujammatun lil fuadil marid tana kwaye wato zuciya ko kuma tana wanke zuciyar wato marar lafiya wa tuzhabu bi ba'adil huzni sannan tana tafiyar da shashin wato bakin ciki yanzu kenan idan mutum ya bashi da lafiya aka samo kwababban gari aka zuba masa wato zuma a cikinsa aka dama aka bashi ya sha wannan talbina din sai ta tafiyar masa da wannan wato abin da yake fama da shi na bacin rai wato a cikin zuciyarsa in ma bakin ciki ne yake fama da shi shi ma ko a samo dibino a sashi a blender a markaɗa shi a zuba masa zuma shi ma sai ya sha wannan shine abin da ake nufi da talbina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wato a cikin wannan hadisin a babin misali take ce almas'alatu rabi'a wato mas'ala wato na bakwai a babin na fudu a babin misali shine qaul wato fadin cewa fulanun ma yatasahal cewa wane wato ma yatasahal wato bai yi abin nan tasahal wato bai sauƙaƙa ba a babin misali ko idan ba shi da lafiya dinga cewa ma yatasahal cewa babu wani sauƙi a babin misali a cewa ne ya jikin ya ce kai jikin nan kan babu sauƙi a babin misali idza usiba bil maradi duk sa'ilin da aka same shi wato dami rashin lafiya la yajuzu hadha al qawl baya halatta mi annahu itiradin ala Allah subhanahu wa ta'ala domin kaman fito na fito ne ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana nuna rashin gajiyawarsa ga Allah ko kuma rashin haƙurinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah madaukakin sarki shi ya kaddara masa mi wannan jinya kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara masa lokacin da zai samu mi wato sauki kenan dai halin da mutum yake ciki na rashin lafiya in an tambaye shi ya jikin kaifa ta jidu sai ka ya ce alhamdulillahi a babin misali ko ya faɗi wata kalma wacce take amma ba zai ce mi ma ya ta sahal cewa babu sauki a ciki ba wa huwa minene wa huwa subhanahu a'lamu bi ahwalil ibadi cewa Allah madaukakin sarki shine mafi sani dangane da halayen wato bayinsa min sihatin daga lafiya wa maradin da kuma wato ni jinya sai ya ce wa min gina da kuma wadata wa faƙarin da talauci wa gairu zalika da wani haka sai yake ta wa inna ma mashru'un an yuqal abu ne wanda yake wato shar'ancacce an ya kula ya ce afahullahu wa shafahu cewa afahullahu da shafahullahu duk ma'anarsu ɗaya daga al'afiya ita ce wato lafiya, afawullahu Allah ya ba shi lafiya, wa shafahu ko Allah maɗaukakin sarki ya warkar da shi. In an ce ya jikin sai ya ce alhamdulillahi ai lafiya tana ƙaruwa. Ko da lafiyar ba ta ƙaruwa amma ba zai ce mi ba lami la ya ta sa halu ai babu sauƙi ai ciwon nan ai haifawa ma suka ce mi ciwon arne ne babu mi idan an zo an ce ya jikin sai ya ce babu sauƙi arne ne yake faɗan wannan magana ba musulmi ba. amma musulmi duk zafin zazzabin da yake ji da zafin jinya da wane ne in an zo an ce ya ji kimi zai ce sai ya ce da sauki cewa babu sauki in cewa ka ina shan wahala kan yau kan ai yafi ma jiya to yana mu'arada ne da Allah subhanahu wataala baya kamata bawa wato ya faɗi wannan magana din almas'alatul kamisa mas'ala ta biyar shine la'anul maradi shine mutum kaga yana tsinewa wato marar lafiya wa ma asabahu min fi'ilillahi ko dangane da abin da ya shafe shi daga aikin Allah madaukakin sarki haza min a'zamil wato qadahi wannan shi yafi kowanne mamun kaje yana cewa Allah tsine wa jin menene ciwon kayin nan ko abin da ya kama da haka ko jinya ko wata masifa idan ta same shi a babin misali wannan yana daga cikin abin da ya fi muni shi ne abin da muka karanta hadisin ƙudinsu ɗazu da Allah ce la ta sabbu dahara wa ana daharu biya da al'amuru ƙallibu lailami wannan har cewa karo da mutum duk abin da ya same shi yasa da manzon Allah ya gaida wata mata mun taɓa karanta hadisin cewa cewa zazzaɓi ya same ta da ya ce ma a baki me ya same ki sai ta ce masa alhuma wato zazzaɓi sai ta ce la barakallahu la kada Allah ya yi wa alzazzaɓi albarka kun ga dai ba wata mummunar magana ta faɗa ba gar Allah ya masa albarka sai manzon Allah sai mata kashe ni ki daina zagin zazzabi domin zazzabi ya sanadiyarsa Allah yana iya kankarewa bawa zunubansa kamar yadda iska take kaɗa ganyen ni wato bishiya don haka zagin zazzabi ko jinya ko la'anta ko abin da ya kama da haka ko kuma wani abu da Allah ya kaddara wa bawa wanda bawan baya so ya zo yana faɗan munanan magana har da tsinuwa wannan yana daga cikin manya-manyan ababen da suke mi munana ababen misali li'annan la'anatu lil maradi domin tsinewa wato jinya allazi huwa taqdirullahi alhali kuma kaddarawar Allah ne ai babu abin da zai samu bawa sai abin da Allah ya yi ya kaddara masa subhanahu wataala in duk duniyar nan makiyan mutum ne in Allah bai nufaci wata cutarwa za ta same shi ba wallahi ba abin da zai same shi shi yasa abin da manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas kenan cewa wa'alam ka sani anna menene wa law istama'atu menene ummatu da al'umma da su haɗu ala an yamfa uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu ma minana la yamfa uka bi shay'in illa bi shay'in qad kataballahu lak ku sai su amfanar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddari zai amfane ka sai ya sake ce masa walawi sama'u da al'umma da su haɗu ga baki ɗayan su ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu sai ya ce layi durruka bi shay'in ba su isa su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad kataballahu alayka sai da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddari cewa zai cuce ka kai daga ƙarshe ma manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas yake ce masa mi jabtamina ne rufi'atul alqalamu wa jaffatus suhuf alƙaluman da aka rubuta wannan ƙaddara an riga an ɗage su akan takaddu har ma takaddun sun riga sun sun bushe shikenan Allah ya riga ya rubuta ya ajiye su a cikin lauhil mahfuz kuma kullum Allah subhanahu wataala sai ya daga kansa ya kalli allan kudira allan lauhil mahfuz adadin kwanakin shekara shine mi kwana 300 da nawa 60 haka malaman aqida suka fada shine fassarar fadin Allah madaukakin sarki kulli yawmin huwa fi sha'an kullum Allah yana cikin sha'ani me ya sha'anin nasa shine tadbirul umuril khalqi shine abin nan jujjuya al'amuran mi halitta wani kaga yana cikin wahala a minti ɗaya a sakanni Allah za ƙiftawar ido sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya yalwata shi kaga kawai wani yana tsaye yana ta fama abinci la'alla kwanansa biyu bai ji ba la'alla wani cosmate ɗinsa ko classmate ɗinsa ya kwararo masa waya ya ce ni wani kwana biyu kana na ya ce wallahi kuwa to turo min account number ɗinka yana turowa sai ya ji account number dararam yana dubawa sai ga wata hafi miliyan ko kwata miliyan kun gari ranar da dole ne ya je mauta ya so call mine ne cowtail ba dolensa ba kyauta ba tsammani in baka gode wa Allah ba manzo Allah ce inna Allah yi an yara asara ni'imatihi ala abdi Allah yana so ya ga gurbin ni'imarsa a jikin bawansa to Allah ya maka ni'ima ba zato ba tsammani ba komai ka sayar ba Allah gafarta malam aka turo maka 250 ba za ka je ka so bindin saniya ba abadan a wala gaskiya ne fa mala yake cewa lil maradi allazi ni allazi huwa taqdirullahi bi munzirati cewa dangane da jinya wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa bi munzilatihi a matsayin sa minane minane bi munzilati sabbillahi ta'ala wanda hakan din ya jawo masa matsayin zagin Allah madaukakin sarki fa alaman qala mislu hazihi alkalma yana ga wanda ya faɗi kwatankwacin irin wannan kalmar an ya tuba ilallahi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa an ya alama sannan ya sani annal marada lalle jinya bi taqdirillah lalle tana nan ne da kaddarar Allah subhanahu wata'ala ba zai na tsine wa mi jinya ba ko wani abu da ya same shi wato na masifa ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu juriya da haƙuri dangane da ibtila'at inda Allah madaukakin sarki wato yake jarraban mu da shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin